الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم يو ashirin a sha biyu ga watan jimadar ula shekara ta 1445 wanda ya dace wani a hijiriya kenan wanda ya dace da 26 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya darasi na nan ha na 62 tayyib darasi muna magana ne akan khabar wahid a baya shine dukkan labarin da yake ba mutawatir ba da maganar sabanin malamai shin yufidul ilm aw la yufidul ilma malam ya ta kawo i'tirab na wasu malamai ko wasu kungiyoyi akan shi khabarul wahid wa qawluhum inna la nusaddiqu kulla khabarin nasma'u fa li'annana innama ja'alnahu wato mufidan lil ilmi limaktarana bihi min qara'in الزيادة في العدالة وتلقي الأمة له بالقبول ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله أعلم wannan ƙarshen karatu ne da ya kamata mun gama da shi a faɗinsu da suke cewa mu ba za mu gaskata duk wani na biyu daga cikin dalilan waɗanda suke cewa alkhabar wahid hadisin ahad baya fa'idantar da ilimi baya fa'idantar da tabbacin zance kamar yadda mutawatiri yake fa'idantarwa to shine malam ya bada amsa yake cewa sun ce mu duk labarin da muka ji ba za mu gaskata shi ba fali'annana inna ma ja'alnahu mufidan lil ilmi malam yace mun sanya shi yana fa'idantar da shi waye shi khabar wahid ne mufidan lil ilmi yana fa'idantar da ilimi na yi bayanin me ake nufi da ilimi ilmul yaqin saboda mun ce shi ma khabar wahid ko da adadin masu ba da labarin ba su kan yawan adadin rijalul mutawatir ba amma dai yana fa'idantarwa ana hararo ana jin cewa yana bayar da wani ilimi da za a iya dogaro da shi saboda abin da ya haɗu da shi na hujjoji limaktara na bihi min ƙara'in ziyadaci fil adala akwai ƙari a kan adala ɗin mana marwaita hadisin adilai ne sannan ba ɗaya ba ba biyu ba ne duk da dai yawansu bai kai mutawatiri ba wa talakki al'ummaci lahu bi qabulihi kuma al'umma ta karɓi labarin al'umma ta karɓa ana aiki da shi falidhalika shi sa muka ce wato ita adala ɗin da muka yi magana adalcin da yake cikin marwaita hadisi khabar wahid da kuma qabulil ummati lil khabari bil qabul da kuma yanda su al'umma suka karbi wannan labarin shi yasa aka samu ikhtalafa khabarul adl wal fasik aka samu bambancin labarin ko hadisin adilin mutum da kuma fasiki ita adala duk wanda aka ce wani adili ne yanzu an ce ma ai wani adili ne wannan yana nuna ma ka karbi zancensa to masu riwayar kabar wahid din nan adilai ne to ba sai mu karbi zancensu ba fasikanci fa in an ce wani fasiki ne yana nuna in ya faɗi magana sai ka bincika dole ne ka nemi at-tasabbut wa tabayyun fi qawli al-fasiq yani al-adala tujibu qabar taqabula khabari al-adil in mutum yana da adalci wajibi ne in ya faɗa ka yi aiki da shi kaga ya nuna maka maganar da ya faɗa magana ce mai kyau fasiki fa sai ka bincika saboda Allah ya ce ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiki yazo muku da labari ku bincika at-tasabbut wat-tarayyus fi qabuli kalamihi a bincika a hankali to sai yace wa amanakum bi shahidin wahid maganar hukunci da shaida kwaya daya ba lazim bane ba dole bane wannan amsa ne malam yake bayarwa dangane da dalili na uku wanda waɗancan malaman da suke kore aiki da hadisi khabarul wahid suka kafa hujja da shi cewa baya ifadar ilimi sun ce ai da khabarul wahid law kana mufidan lil ilmi lawajaba al hukm bi shahid wahid idan ba gane ba bari mu ku bayani mun ce khabar wahid din nan ko al-akhbarul ahad wanda ba mutamatirai ba suka ce su ma wannan hadisan ba sa fa'idantar da wani ilimin da za a yi da shi yanzu za mu buga misali da magana mutum ɗaya shi malam ana ya nuna mana ko mutum ɗaya ne faɗi labari inda ya adali ne za ka karɓi zancensa ko ba za karɓa ba za karɓa to me yasa za a ce hadisi dan khabar wahid ne shi ba za a aiki da shi ba sannan suka ce da ana aiki su ba su yadda bane a aiki da duk hadisin da ba mutawatir ba da ana aiki da shi me yasa shari'a ta ki yadda a karbi shaidan mutum daya wastashhidu shahidaini min rijalikum Qur'ani ya ce ku kafa hujja da shaida guda biyu cikin mazajenku kawai suka makale da wannan magana a ashe Allah ba ruwansa da maganar mutum ɗaya kenan suka ce sam malam ya ce to wannan ba ba haka bane wannan maganar in kafa hujja ba a wurin da ya dace ba shaida daban karɓar riwaya kuma daban ya ce fa'innal hakima shi alƙali la ya hukumu bi ilmihi idan ya zo ai ba da ilimin mutumin yake aiki ba wa inna ma ya hukumu bil bayyina shaida yake hukunci da ita shaida yake hukunci dalili allati hiya mazinnatu sidiki adalcin nan nasa da aka ce shi adali shine alamar cewa wannan mutumin akwai alama yana da gaskiya da aka kiyasin riwaya akan at-tahakum wannan kiyasi ne ma al-farid ba daidai bane alƙali a majalisinsa na alƙalanci yana aiki ne da shaida ba da iliminsa ba kowa kamar la ya kun bi ilmi min halin shaksi akan halin wani saboda adalci ko fasikanci ko nawa kawai yanzu idan an kawo mutum alkali zai baya hukunci da ai wani na san shi kaza ne kaza ne a'a me aka kawo masa shaida ingantacciya da za ta tabbatar da abin da aka faɗa misali ni alkali ne na san kai mutumin kirki ne muna karatu da kai muna sallah da kai ku nutsu fa abin da nake bayani wannan sanayyar da na yi wa wannan yaron ba ta aiki a kotu shi ne ma'anar annal qadi la ya hukumu bi ilmihi wa inna ma ya hukumu bil bayyina wani sata kai wallahi akram kal ai ka sani da kai muke sallah a a a a a kawai kai me dalilin ka na cewa yayi sata ya ka ta yo malan karewar dalili ga mutumin nan gashi nan ya shiga daki gashi nan wani yana bacci ya dauka bacci yake yi ya bude akwati ya dauki kudin nan wani to alkali bai ce a bai dauka ba ai ni na san shi mutumin kirki ne ustaz ne la ya hukum bil ilmi wa inma ya hukum bi bil bayyina kawo shaida sai ce gani karan da ya ce wallahi a gabana ya buɗe akwatin ya ɗau kuɗin nan ya ce ƙarewa ma dai kuɗin nan mun musu alama mun musu shaida yan ɗari biyar biyar guda kaza ne yan dubu ɗaya ƙwaya kaza ne kuma an yi rubutu a jiki kuma ga kuɗi nan ƙarewa an same su a aljihunsa suka ce a duba a gani sai aka duba sai aka tarar da kudin nan ustaz ya aka yi ya ce kudi na ne bayan nan shaida ta biyu ya taho ya baro iyalinsa ya ce bai da kokobo kuma an shaida haka kai bayan nan ma dai malam an ɗauki watansa ga shi nan lokacin da ya sunku yake zuge zai la ya hukumu alƙadi bi ilmihi wa inna ma ya hukumu ye bil bayyina Allah sa kuna gane wannan saboda fatawa saboda hukunci kar wani ya ce ai na san wani ba zai yi ba kaza kaza ba daɗi labarin amma in dai shari'a ne to hujja ake kafawa da shi to kaga wannan a matsayin shaida ne a kotu to kuma ba daidai take da riwaya ba yanzu a zo a ce wannan mutumin dan shi shi kadai ne kawai in ya gaya mana magana ba mu yi aiki da ita ba alhali mun san adali ne amma kuma na yarda cewa adali ne amma kuma yanzu ya zo ya faɗi magana na ce ba haka ba ina neman hujja kuma shaida ma kuma daban shi sa a wajen isbatul hukuk don a tsare mutuncin wannan to ba za a karɓi shaida ɗaya ba yanzu lokacin da wancan ya ba da ina kwanci na ganshi to shari'a ba zai ɗauki shaida ɗaya ba saboda wasu tashidu shahidai ne sai alƙali ya ce ƙaro wani shaidan sai a je sai an nemo ko dai a bincika ai an san bai da kuɗi ko kuma a wane ma ya gan shi ya je ya fara sayayya da wannan kuɗi a'a shaida na biyu wane ya ga lokacin da ya shiga gurin kuma ba kowa shi kaɗai ya shiga gurin amma yanzu a riwaya ba a zuwa idan an kawo riwaya wai a ce wai ba za a karɓi maganar wane ba wai sai ya kawo wani ɗan uwan shi a ba a yi kawai abin da ake bukata adali ne eh to wannan adalci din mazinatu sidiki ne ai ana tsamanin gaskiyarsa to shine abin da malami yake nufi wallahu wallahu alam an gane karatun to bari mu tsara gaba faslun malam yace wa ankara qaumun jawaza at-ta'abbud bi khabar al-wahid aqlan لأنه يحتمل أن يكون كذبا والأمل به أمل بالشك وإقدام على الجهل فتكبه الحوالة على الجهل بل إذا أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة على بصرة إما ممتثلون وإما مخالفون فالجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعبد بالحكم بشهادة والعمل بالفتيا والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عنده عدم عنده آه عدم معاينتها عند mu'ayyanatiya ko adamin mu'ayyanatiya to na ku ni akwai adamin mu'ayyanatiya falam yastahil an yulhaqa almaznun bil ma'lum wa in sadara min munkir li shar'i fa yuqalu lahu ay istihalatin fi an yaj'al Allah ta'ala adh-dhanna 'alamatan lil wujub wa dhannu مدرك بال مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما فيقال له idza zananta sidqa shahidi war rasuli wal muta'abbadan bi ma'rifati sidqihi bal bil amali bihi inda zanni sidqihi wa anta mumtathilun musibun sidqan musibun sadaqa am kadhaba kama yajuzu an yuqala idza tara ta'irun zanantumuhu ghuraban awjabtu alaykum kadha وجعلت ظنكم علامه كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة طيب نن wasu 'yan bidi'a ne suka zo da wata magana ta zo da rikici yanzu nan fasali ne yake magana akan shin za a yi wa Allah bauta da khabarul wahid labarin mutum ɗaya ko biyu ko uku wasu sun halatta wasu sun haramta akwai wanda suka ce a hankalce ma ba zai yi ba haka suka faɗa shi ne malam ya fada kawowa ba ba za mu yi ba za mu yi inkarin faɗan hakan ba an faɗa amma za mu ba da amsa a kai amma da ibin kudama ya kawo wa an kara ƙaumun wasu mutane cikin almutakallimina sun saba wa jimhurin malamai irin su ibn ulayya su ne masu wannan ra'ayin sun yi inkari ibn ulayya da al-asam da imamul jubba'i ibn ulayya da imamul asammu da imamu aljubba'i da wasu cikin almutakallimin suka ce sam ba su yadda ba jawazar ta'abbud bi khabaril wahidi aqlan wai a zo a yi wa Allah bauta da hadisin da ba mutawatiri ba sam ba za a yi wa Allah bauta da khabarul wahid ba ko akhbarul ahad ba abinda suke nufi an yi ta'abbada Allah tabaraka ta'ala al'insanu ko al'ibadu bihi kama Allah ya ce da su o ubuduni bi muktada ma ya bulugu kum anni wa ar rasuli ala alsinat ahadi wai Allah ya ce ku zo ku bauta mun kawai a bisa gwargwadon abinda kuka fahimta na bakunan wasu ɗaiɗaikun mutane suka ce a hankali ma bai zai taɓa yiwa ba dalilinsu shine أنه معنى شي خبر الواحد يحتمل أن يكون كذبا زي إيه وقرياني labarin mutum da hadisin da ya zo khabar wahid ne ba za a aike wa shi ba saboda zai iya yawa ƙarya ne wannan ya hatamil ɗin yanzu su ba ruwansu da magana adali ne ba da labari wasu kun san haɗarin wannan magana yanzu kamar imam malik ya faɗi magana wani ya ce tun da imam malik shi kaɗai ya faɗa wallah ba za mu yadda ba ko anan ma ba imam malik ba ko wani mutum da ka yadda da darajarsa da imaninsa in ya faɗa ma magana ai ka yadda to suka ce su ba za a bauta wa Allah da labarin da wani mutum ɗaya ya faɗa ba to su kuma jumhurin malamai suka ce a'a mu abin da muke so shin mai maganan nan waye ne fasiki ne ko adali ne sai ya tabbata cewa adali ne suka ce za a yi aiki da maganarsa me yasa ba kun yadda adali ba ne tun da kuka yadda adali ne in dai an ce wa mutum adali to yana nuna cewa ba zai karya ba shikenan in ba haka ba yanzu kenan gaba ɗaya rabin addini ko fiye da addini ma rugurguje shi za a yi dan ba duka hadisan addinin musulunci ne suka zama mutawatirai ba suka ce ya tamil an yakuna kadiban fal amalu bihi amalun bi shakki suka ce ai aiki ma da khabar wahid ma aiki da shakka ne kawai wa iqdamu al jahili kawai an tinkari jahilci ne kawai yace fataqbahu alhawalatu alal jahli mummunan abu ne a juyar da mutane hawala a hawala mutane a da mutane kan jahilci shari'a ta da mutane kan jahilci ta ce aje a bauta Allah da labarin mutum daya bal bari dai wajibin abu idan amara na shari'u bi amrin duk lokacin da shari'a ta ce mu yi wani abu su ne wai suke gaya shari'a duk lokacin da shari'a ce mu yi wani abu fallu arifnahu lalle shari'an nan sai ta sanar da mu wannan abun mu gane shi tas linakuna ala basira don mu zamto akan basira bima kallafna bihi da abin da shari'an nan ta dora mana mu ba za a zo a dora mu a cikin bauta Allah da labarin mutum ɗaya ba a yi mana bayani mu dogara da ra'ayin mutum ɗaya sai mutane da yawa sun zo sun gaya mana imma mu masiluna ko mu misalta wa imma mu khalifuna ko mu zo mu saba wannan tunani ne na hankali to ga amsa na malam zai bayar wal jawabu amsa da zaka ba waɗanda suke da ra'ayin cewa za anna hadha in sadara min muqirrin bi shar'i wannan ra'ayi in dai ya zo ne daga wanda ya tabbatar da shari'a fala ya tamakkanu minhu to lalle wannan inkari nasa a hankalcen ma bai ba abin da ake nufi fala ya kunu inkaruhu at-ta'abbudu bi khabar al-wahid aqlan mumkinan lahu bai zai taɓa yiwuwa ba har dalilin wannan abin ya kore yi wa Allah bauta da kabar wahid ka tabbatar da shari'a kai muqirrun ne lil shar'i kuma ka zo kana faɗan wannan magana yaya aka yi ka tabbatar kai kana bin shari'ar Allah kuma yanzu ka je ka ce ba za ka bauta Allah da kabar wahid ba yana so yi maka duka ne ɗaya da zai zubar da shi ita kanta shari'ar ta ya kai ka tabbatar da ita shi yasa malam ce in kana in in an hada in sadara min muqirrin bi shar'i fala yatamakkanu minhu in dai wanda ya tabbatar da shari'a ne ya faɗi wannan to ba shi da wata hanya ma da zai inkarin bautawa Allah da kabar wahid li'annahu saboda ita shari'a ta'abbada bil hukumi bi shahid ai ita shari'a ta bautar da alƙali ne yayi hukunci da shaida fi majalisul qada'i kenan kamar yadda na buga muku misali da su shari'a ta bautar da alƙali ta'abbada ai ta'abbada alqadi بالحكم بالشاهد أبي شهادتي سننكما وبالعمل بالفتوى عامي كم وند بالقاضي بالقاضي با أكوي القاضي أكوي العامي إن بك غاني واي العامي با المستفتي ميين فتوى شي القالي أكوتي هكونشي دا شيدا العامي فا gama garin mutum shi kuma bil fatawa ya aiki da fatawa abinda aka gaya masa kawai abinda fatawan nan ta yi nuni da shi shikenan malam mai hukuncin shan giya haram ne na gode malam sai an jima zai ce ina shaida ina dalili ami ne kawai shi wani daman sau da yawa ana yi mana tambaya akan makallahu da Allah mai hukuncin abu kaza kaza ne sai ka ce a aya baka za haram ne saboda Allah cat sai ka ji ya kashe wayar saboda shi kawai me yake bukata halal ne ko haram ba ruwansa da wani a bashi aya ko hadisi ai kai ka wadatar masa kuma zai je ce malam fa ya ce haram ne malam ya ce haram ne shi ka nemi wai ya ne ta irin waɗannan mutane in ka ɗora su akan wannan cewa ba za su yi magana da aiki da magana mutum guda ba za ka rugurguje addini ne da yawa hukunce-hukuncen addini zubar da su za ka yi to anan na so gani li'annahu ta'abbada bil hukmi bi shahadati wa bil amali bil fatwa al hukm bi shahada al gali wa bil amali bil fatwa al ami shi kawai ya kwatanta abin da aka gaya mai na fatawa wa bi tawajji ila al ka'bati bil shahadi inda ishtibahi Allah tabaraka wa ta'ala ya bautar da mai wanda ya nufin yin sallah idan alƙibla ta ɓoye masa kulura idan alƙibla ta ɓoye mutum bitawajjuhi ilal ka'abati ya fuskanci ka'aba ya yi tihadi inda lishi bayan abu ya rikice mai yanzu ka rikice ka kasa gane ina ne gabar ina yamma to sai a ce da kai a ina ne ka'aba take ka san dai asali cewa aka yi kalli ka'aba mai sallah ko yanzu a cikin ku akwai wanda ya isa ya ce wannan masallacin setin ka'aba yake nan din nan gabar din da limamin ku yake sallah inda za a ja rula a ja zare za ta kashe a ka'aba ijtihadi ake shari'a kwatantawa ake yi tunda an gaya mana cewa nan ne gabar shari'a ma cewa ta yi mu fuskanci gabar mu yi ijtihadi mu yi ƙoƙari haka akwai sauƙi a ciki wa inna ma yufidu zanna wato daga cikin abin da ya gabata na magana akan ta'abbudu bil hukmi bi shahadati an bautar da alkali ya hukunci da shaida da kuma ami ya hukunci da fatawa mai sallah ya kokari ya iji ta ya kalli ka'aba lokacin da ka'aba ta rikice masa ya kasa gane ina ne wa inna ma yufidu zanna kama yufidu bil amali bil mutawatir wannan zaton yanzu ba mu yanzu malam alkali da aka kawo mai shaida ya ga shaida ba zato yake yi cewa wannan abun shine gaskiya ba ai bai da garanti tabbas tabbas tabbas haka ne amma ya yi aiki da me da shaida ko tsayi ami wanda bai da ilimi ba ya ji ya tambayi malami ba ya ba shi fatawa ina ce shi zatansa dai malamin nan dai ba zai halakar da shi ba kuma dai dai gaya mai yanzu yana da tabbas ne zai iya rantsewa ko zai ce har ga Allah Allah ya sanar da shi cewa wannan abun haka yanzu mu da muke sallah ana da duk wani masallaci da ake sallah in dai ba a gindin Ka'aba kake ba akwai wani wanda yake da garanti cewa setin Ka'aba yake zato ne to haka idan mutum ɗaya ya zo ya baka labari in dai shi adali ne wannan adalcin ne ya sa ka kyautata masa zato abin da ya faɗa daidai ne kai aiki da abin da ya faɗa haka wannan hukunci na cewa wai ba za a yi aiki da hadisi khabar wahid ba wannan ba daidai ba ne kamar ya fido bil amal bil mutawatir kamar yadda aiki da mutawatiri shi ma abin da yake fa'idantarwa kenan ai muqtadahu ne abin da yake nufi ake aiki da shi shi ma ai ba garanti wai barin ce da kai ban san wace kalma zan yi maka amfani da shi ba tsabar kyakkyawan zato ne da yadda da amincewa saboda yawan mutanen da suka faɗi maganar yasa kake aiki da shi kamar yadda ya zama wajibi ne a aiki da kallon ka'aba inda adamin mu'ayyanati ha yanda ba a iya ganin ka'aba ba yanzu ai ba ma iya ganin ka'aba kawai sai mu yi ƙoƙari mu yi kirdado dukkan mu kirdado muke don ba wata na'urar da ta auna mana daga nan ko na'urar ne ma tana iya kuskure ayi ba na'urar bature ba ne sau nawa za ta zo ce namiji za a haifa a haifi mace sau nawa za ta ce sati mai zuwa za ta haihu kuma sai ta ƙara ma wata guda ba ta haihu ba ba ba tabbas kyakkyawan zato ne muke yi yace to fa lima yastahilu an yulhaq al madnun bil ma'lum in har mun yadda da wannan ne muna dan bubbuga zato ne muna yi muna yi ko yanzu dukkan mu gaba ɗaya hankalin mu a kwance muna in mun sallah kowa zai ce a alhamdulillah mun kalli gabar mun kalli gabar kana da garantin cewa in an ja mita daga nan zai je har gindin Ka'aba Allah kuma cewa ya fuskanci Ka'aba ko jihatul Ka'aba wallahi binciken da yawa aka noma da yawa wasu masallatan ma akwai masallatan da aka bincika ma ana sallah gaba ɗaya kudu ma suke kalla kuma sun fi shekara saba'in a haka da aka kawo irin na'urorin na zamani ko nan masallacin wani dan rena hankali kwanaki zo mana da wani abun auna aunansa malam masallacin nan naku ba na gadan kai ba akwai matsala na ce wace matsala ba fa kwa kallon ka'aba na ce yawa ya ce maka setin ka'aba ake kalla ai kirdado ake yi ai shari'a ka kula fa shari'a ba cewa ta yi dole sai ka setin ka'aba ba ha yanzu misali ba ina zaune a nan ba duk ba kuna kallo na ba wannan kallo na yake wannan ma kallo na yake wannan ma kallo na yake wannan ma kallo na yake yanzu idan za a auna ni kaga ga iya inda nake yanzu kai in aka ja mitar ka Alai Muhammadu Gumel ja wannan kaga can yayi can yayi wannan ma can yayi wannan ma wannan ma idan aka ja kaga haka zai wannan aka ja shi ma kan teburin nan zai bi wannan ne wata kila yana saiti na na baya ma ba saiti ashe ba ainihin jihar a wato ba ainihin ainul ka'aba din ake fuskanta ba jihatta ko ba gane ba da haka dole duk wanda ya zo fassara ma'anar kallon alƙibla ya ce wai dole mita da mita sai an auna an gane setin tsakiyar ka'aba kake kalla ai bai kai ko a cikin haramun akwai wanda wallahi azimu in ya zauna wani sahun inda za a ja mita ba gindin kaban yake kallo ba wani gurin da yake kalla amma yanzu wannan duk ba Allah ya karɓi sallar su ba to yaya mutum ɗaya amintacce zai zo ya bada labari ka ce wai kai baka yadda ba saboda zai iya yiwa maganar sa wai ƙarya ce falima yastahilu an yulhaqa al-maznun bil ma'lum me yasa za a ƙi abinda ake kyautata zaton haka ne a riskar da shi ga wanda aka san ga yanda yake wa in sadara wato abinda yake nufi al'inkaru ta'abbudu bi khabar wahid aqalan idan kuma wannan zance na kin yadda da aiki da khabar wahid a hankalce su fasa magana ne akan hankali min munkirin li shar'i daga wani wanda yake inkarin shari'a fa yuqal lahu to sai a ce da shi أي استحالة أي استحالة في أن يجعل الله الظن علامة للوجوب ميزي هنا الله يسن zato alama ne na wajibcin wani abu me me dalilin da za a ce abinda kake kyautata zato kaza ne Allah ya da shi ya zama alama da za a wajabta maka wannan bauta me a ciki wa zannu mudrakun bil his zato kuma ana iya riskarsa da his in an ce his ko dai ka gani ko ka sansana ko ka taba ko ka ji fa yakunu wujub maluman zaton tunda ana iya inkarin sa da abin da aka gani ko ji ko tantana ko sansana to shikenan sai zaman to sananne ne kenan tunda duk abin da hissi ya gano shi ai ya zama an san shi kenan lianna mukallafa saboda shi mukallaf lokacin da ya ji wani abu ko ya gani ko ya taba to ai ya tabbatar da shi fa yuqalu lahu sai a ce idza zananta sidqan shahidi idan har kana zaton wanda ya kawo maka shaida yana da gaskiya kana zato war rasul annabi da aka aiko maka ko dan aike da aka kawo maka ko annabi ma da aka kawo maka yanzu da annabi ya ce maka daga Allah yake kaga lokacin da kuka haɗu da shi suka haɗu da Allah ne kai baka gane karatun nan ba ko yanzu da manzan Allah ya ce mana da annabawa suka zo mana da aka ce mana kaza ina ce tsabar kyautata zato da yadda ya samu kabi yanzu mu muna da wani hujja ne bayan wannan zaton mun ga lokacin da annabi yake magana da Allah ne kai kar ma mu je da nisa mu yanzu mun ma ga annabin akwai wanda ya haɗu da shi a'a ba mu gan shi ba mu haɗu da shi ba amma me muna kyautata zato ne kuma muka yadda muka ce daga Allah yake garanti me yasa saboda mun san ba zai karya ba to yaya wani wanda ka aminta da shi adili ya faɗi magana ba za ka karɓi maganar shi ba wai ka ce wai dan shi shi kaɗai ne wannan aƙida ta cewa ba za a yi aiki da wani abu ba sai ƙur'ani ka san ƙur'ani shine mutawatiri kuma ba za a yi aiki da wani hadisi ba sai hadisi mutawatiri wannan rugurguje addini ne rushe musulunci ne in dai ka tabbatar kana zaton cewa yana kan gaskiya da kuma halin da kai kuduri da shi kai hukunci da shi bisiriki shahidi wal halifi kai da mai rantsuwa malam yanzu idan mutum ya zo ya ce maka wallahi tallahi wallahi jiya na je kaduna ba za ka yarda da shi ba ina ce ya rantse ne sai ka yarda da shi ba wannan rantsuwar ce shaida ba yanzu ka gan shi ya je kaduna to yanzu idan wani ya ce wai ba za a yi aiki da maganan mutum ɗaya ba ko da adali ne to duk abin da ya faru in ka zo ka rantse ka ce ya faru fa ba za su karba ba yanda ka ce ka yadda na je kaduna to ka ganni ne a kaduna ka ganni in wani ne ya gaya ma ya ganni a kaduna shi wani ba zai iya karya ba ni din da na rantse maka ai zai iya yiwa ni din ma na yi ƙarya na rantse amma shari'a ta ce tun da na rantse ka gaskata ni kuma ka yadda da ni ne kana kyauta min zato sai kai aiki da wannan don haka musulunci yana girmama mutumin da yake musulmi adali in ya faɗi magana to saboda wannan adalcin nasa sai abi magana da ya faɗa shi yasa ku mu kullum muna kan zahiri ne kawai Allah ya sa kuna gane walasta muta'abbadan bi ma'rifati sirqihi ba abautar da kai wai da na ce ma na je kaduna Allah bai ce sai ka gano ta yaya malam ya je kaduna ba yanzu kan ba ka yadda da malam ba ka yadda yana adalci ba kawai ya ce ma ya je kaduna kai kuma za ka je ka dora ya je kaduna ba a ce wace mota ya hau ta wani layi ya bi ba man nawa ya sha da ina da ina ya tsaya gurin wa ya je shari'a ba ta dora maka wannan ba kwata-kwata da haka in wani ya zo ya baka labari in dai amintaccen mutum ne kama hanya kai tafiyar ka kawai ka gamsu da abin da ya faɗa bal bil amali bihi inda zanni sidiqihi bal an wadabta ma kai aiki da gaskiyar da ya faɗa in kana kyauta zaton mai gaskiya ne wa anta mumtasilun musib ka misalta abin da aka kuma ka samu kayi daidai shine musib daga sawab ne wato a sadaka am kazaba ko gaskiya ya faɗa ko ƙarya yi kai dai wannan abin da aka gaya ma ba ya rantse ba kai aiki da rantsuwa to ko ƙarya yake shikenan shi yasa malamai suka ce yau inda mutum ɗaya ko biyu za su zo su yi ƙarya a gaban alƙali su ce wallahi mun ga watan ramadana sai duk najeriya aka ɗauka da azumi yanzu wannan ba zato aka kyauta musu ba to sai ya zo ya tabbata cewa ƙarya suke yi azuminmu ya yi tas ko ƙarya ya faɗa ko gaskiya ya faɗa shari'a ta ɗora ma kurin kai aiki ne da kyakkyawan zaton da kake masa ko annabawa da suka kawo mana sako daga Allah ai mun kyautata musu zato ne muka yi aiki da abin da suka faɗa to sai ya bayyana wani ya zo ka yadda da shi sai ya gaya maka ƙarya to kai fa baka da laifi kai kam abin da kai yayi azumin ka yayi daidai kuma labarin da ya gaya maka kai aiki ado ba adali ne eh adali to ta shi ka tafi abin da kai daidai ne ina fata ana fahimta to shikenan ina ganin sai mu dakata ko mun zo ƙarshe ai na'am yawa kama yajuzu kama yace kama yajuzu an yi qala idza tsara da'irun zanantumuhu guraban in tsuntsu ya tashi ya halatta a shari'a a ce in tsuntsu ya tashi sai ku zaci wannan tsuntsu din hankaka ne ko a zaton ku wannan tsuntsu da ya tashi ai hankaka ne ko to shine malam yace aujabtu alaikum kaza na wajabta muku zan ba ku hukunci kaza kamar zan ba ku dinari waja'altu zannakum alama kuma na sanya zaton ku din nan alama ne na cewa tun da wannan tsuntsun ya tashi to abu kaza ya faru sai kuka ga tsuntsun ya tashi kuma kuka ci dinarin da ya baku ya ce kamar haka ne kamar ja'alat zawalu shamsi alamatan alawul lubi salati yanzu idan rana ta yi zawali ba ta kauce daga tsakiya ba sai shari'a ta ce da zarar rana ta kauce daga tsakiya sallah azhar ta zama wajibi wannan khitab ne maqul ghairu muhal ba wani shakka a kai wani zai ce sai an ɗauko mita an duba setin tsakiyar nan duniya sai an auno ta can auno can a gane lalle akan tsakiya ne ai mun kyautata zato ne da an duba an gaba a tsakiya take ba kawai a ji a yi sallah to ya za ku ji karɓar labarin wani mutum guda ɗaya bayan cewa amintacce ne to anan za mu dakata insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi